الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ك- كانوا
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب صدق الله العظيم
صدق الله العظيم يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya wato ya nuna mana abin da zai wakana gobe idan kiyama ta tashi wato idan lahira ta tashi ko kuma idan an tashi bayan mutuwa yayin da yake cewa limanin mulkul yau lillahi alwahidul qahhar to anan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab wannan ranar ba zalunci akan kowa ba za a zalunta kowa ba sai dai mutum da aikin da ya yi Allah Ubangiji yana ce babu zalunci a wancan ranar to a cikin hadisin nan na abu zarri radiyallahu anhu me yake cewa ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu to anan kaga abin da yake faɗa bayina ku ji ni ni na halicci zalunci kuma na sanya shi cikin jerin haramtattun abubuwa ni na haramta shi da kaina kuma na sanya shi haramun ne a gare ku kada ku zalunci juna fala ta zalamu kar wani ya zalunci wani domin na sanya zalunci din na tsakanin ku haram fala ta zalamu to a nan ka gani an bayyana a fili cewa Allah Ubangiji ya kubuta daga ɗan tuhumar cewa zai zalunci wani ko zai rage ma wani hasana ko kuma ya lafta ma wani laifuffuka laifuka cikin abin da shi bai yi ba kan ƙarshe na ce ya ibadi na ma hiya amalukum uhsiha alai lakum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah rawahu muslim to a nan ubangiji yana cewa an dirhum ya muhammad ka yi musu gargaɗi ka tsoratar da su yau malazifati lamarin rana makusanciya ranar da kullum kamata yi mumini ya ɗauke ta tana kusa gare shi mutuwa ya fi kusa ga mutum da kowane gaba cikin jikin shi shi mutuwa saboda wato ta fi kusa ga mutum daga duk wata gaba a jikin shi يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ranar da zukata su zo kilaje saboda tsananin tsoro kowa zuciyarsa ya bar inda yake zo makogoro bai shiga ba bai fita ba saboda wato kaga mutum in ya tsorata ko ya firgita lumfashin nan nasa ba zai tsinke sai tsakab ba lumfashi ba haka haka kuwa zai dawama akan mutane muddin ana cikin wancan matsayi لدى الحناجر كاظمين suna masu shiru ba mai magana kazin dai shine mutumin da idan ai masa abin fushi ma ba zai yi magana ba to a nan kuma zai yi shiru da ba daya ma baki baya magana hankali baya tunani jiki baya motsi komai da kuma ya tsaya set saboda tsananin matsayi matsayin tashin kiyama ma lizzalimina min hamimi a wancan rana azzalimai ba su da wani masoyi makusanci wala shafi'in ba su da kuma mai ceto da zai taimake su da cewa ya nemo musu ceto kuma a yarda a karbi roƙonsa a biya musu bukatar babu ba su da wani masoyi da zai cice su kuma ya taimake su ba su da wani mai ceto da zai roƙi Allah ya karɓi roƙonsa ya yi musu ceto suna nan ne cikin wannan matsayi na wahala Allah kuwa baya buƙatan cewa so su gaya masa abubuwan da suka aikata ba a'a ya alamu kha'inatal a'yun shi ya san abin da wato ido take sata malamai sun ce misalinsa misalin mutumin da ya zo ya shiga gidan mutane kha'inatal a'yun shine abin da ido tana gani amma tana zaton waɗanda suke wurin ba sa ganin shi kuma baya miƙe ta wato idon baya sake ta sai lokacin da ya ga mutane sun gafara misali ya shiga tarar family ko jama'a suna zaune a cikin su mace mai kyau ko kuma kyakkyawa kaga ba zai iya kalle ta su suna kallon shi ba sai dai ya bari in sun yi gafara sai ya kalle ta ya saci kallon ta to har ma suna ce a lokacin Allah yana ganin abin da ke zuciyar shi me yake faɗa ne dangane da kallon nan da yake yi Allah bai sani ba a'a Allah ya sani har ma ya kai ga yana tamannin ya ganta tsirara ko ya ga al'aurarta to wannan wasu malaman tafsiri ma sahaban annabi su suke faɗa shi yasa muka faɗa to wato sai ka ga abun shi ita batun Allah dai masani ne na ga wannan irin waɗannan abubuwa satan ido kallo in ta saki kallo ga abin da aka hana mata yayin da tana zaton mutane ba sa kallonta ba sa ganinta shi ma Allah yana gani wa ma tukfi sudur da abin da gidaje suna ɓoyewa shi ma wato Allah yana sane da shi abin da dai mutum yana kalla a sace da abin da yana wato yana kullin zuciya a kansa yana sa shi a cikin zuciyar shi ba so mutane su gani ko su gane to Allah yana nan yana ganewa arifai bayan Allah abin da ya kubutar da su daga faduwa cikin wahala shine kudurin cewa suna ganin wato kullum Allah yana tare da su shi yasa suna lakana almajiransu bayan dai sun laƙana musu tauhidi da sanin kaɗaitar Allah da Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai wato ana laƙanta musu wannan su maimaita ta su gane ma'anarsa duk inda nake Allah na tare da ni Allah fa yana kallo na Allah fa yana da iko ya zartar da hukuncinsa a kaina duk inda nake to idan wannan ya zauna a zuciya ya tabbata a zuciya to babu shakka mutumin nan ba zai iya ya motsa wata gaba cikin gaba kunshi zuwa aikata abin da Allah baya so domin duk abin da ya shiga ran shi ya san Allah ya sani to idan dai Allah yana da girma a zuciyar mutum to mutumin nan fa duk inda ka same shi ba zai iya aikata abin da Allah baya so ba muddin shi yana imanin cewa Allah yana tare da shi Allah yana ganin shi Allah yana da iko a kansa ko ya ɓuya can cikin gidan shi inda ba wanda zai je wurin shi a ciki sai iyalansa ma wato Allah yana nan tare da shi a ciki ba abin da zai iya koye shi daga Allah in ya san wannan kullum sai kaga mutumin nan zai shagalta a abin nan da zai shagalta wato abin nan zai shagalta da ambaton Allah tasbihi zikiri tahmidi da sauransu don arifai suna cewa ai idan baka shagaltar da kanka da gaskiya ba ranka wato baka sa ta aikin gaskiya tana yi ba sai ta shagaltar da kai da batili da ƙarya wato ta shagaltar da kai da abubuwa na duniya ma'ana dai in baka ci da zuciyarka da son biyayyan Allah da ibada ba sai rai da shaidan su cika maka ranka da ayyukan sabo ko kuma tamannin ka fada cikin abun sabo to Allah ya kiyaye ya alamu kha'inatal a'yun a wata rana Allah zai bayyana wa mutane nan ba duniya mutane sun san Allah yana ganin su amma a can din ga'i a nan din ai suna mantuwa ma rafkanwa tana zuwa ta sa mutum ya manta da abin da ya sani ko abin da ya yarda da shi amma can kam ilimin sai bayyana a fili kowa yana tsaye ya san Allah ya san komai nasa kuma duk abin da gidaje ko kuma zukata suna koyewa Allah na sane da shi wallahu yaqdi bil haqq bayan Allah ya kalli abubuwan da mutum yana aikatawa da abubuwan da ya kudure a ran shi da abubuwan da sun shiga cikin nufin shi bayan wannan duka bayan ya zama a fili a gaban Allah Allah shine shaida sai ya yi hukunci a kan waɗannan abubuwa da mutumin nan yana aikata su amma zai yi hukunci da gaskiya babu zalunci ba komai a ciki والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء waɗanda kuna kiransu kuna bauta musu maimakon Allah ɗin nan kuwa ba sa hukuncin komai ba su da ma rai ba su da marayuwa balle a ce sun san wani abu domin su matattu ne wato jamadat ne ba komai ba ne saboda ba za zartar da wani hukunci la yabdu na bishi ba sa hukunci da komai kuma ba komai a hannunsu inna allaha huwa sami'ul basir allah shine maji duk abin da muna faɗa bayansa suna faɗa albasir shine mai ganin duk abin da bayansa suna aikata
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu cewa ɗayan ku kar ya mutu face yana kyautata zatonsa da Allah wato kyautata zato da Allah shi muhimmin abu ayyan abin nazar ya ce na fita zan je ziyarci Yazid ibn Aswad ya yi rashin lafiya za mu je mu gaishe shi sai na ina tafiya sai ga wasila ibn Asqa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fita domin ya je ziyarci Yazid din ya gaishe shi saboda ba shi lafiya miji iyada sai ya ce mun zo mun shiga wurin sa yana nan kwance to da ya kalle mu ya kalli wasila sai yana ce masa haka yana masa da hannu ka zo ka zo ya zo kusa da ya zo zai ya miƙe hannu zai gaishe shi ya ce wancan ma ya kawo hannun ruwa ya kama su ya ajiye su kan fuskarsa ya shafa su hannayen da sun taɓa hannu a hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa su akan fuskarsa to sai ya ce masa bukata na tabiya saboda wannan abu da ya faru sai ya ce masa shi wasila ya ce masa ya zanta ya zato ka da ubangijinka ya ce wallahi zato na da ubangiji ne kyau ne ya ce to madalla albishirinka da kunne na wannan naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ce ana inda zanni abdi bi in zanna bi khairan falahu wa in zanna bi sharran falahu wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubangiji ya ce ni ina tare da zaton bawana ya zaci zai masa alheri to alheri zai masa in kuma ya zaci zai yi masa sharri to shi ya zaba saboda haka sharrin za a yi shi kuma abu hurairata radiyallahu anhu yana ba da labarin wani mutum ya zo ya tsaya a gaban allah ya yi masa hisabi sai aka ce allah ya ce a kai shi wuta ya ce ba da ya je ya tsaya dab da wuta yana kallon ta sai waiwayi ubangiji ido na hawaye yana ce ya ubangiji zato na da kai kan ba haka bane ba ni zaton da za ka sani wuta sai ce ruddo ku dawo da shi ya ce masa ka je ka shiga aljanna ana inda ana inda zanni addini dama na yi maka haka saboda wasu su amfana ne wato ya yi masa wannan saboda ire-iren mu mu ji shi kuma mu yi aiki irin nasa na kyautata zato da Allah kar ka ɗauki Allah maƙinka ne ba a'a Allah masoyinka ne kai da yake maka kun ba ka nan ya ce kun ka zo mutum ne ya yi wani lamari duniya biki ne an yi biki ne a wannan duniya aka kira kwa da kwa ba kira ka ba an darajanta ka kuwa yawwa to saboda haka Allah ya kira ka ka zo duniya ya halice ka ya kawo ka duniya ya baka hankali ya baka karfi ya baka dukkan gaɓaɓun nan da ya kake amfani da su kana ya kallafa ka da abu ya ce maka yi kaza ka bar kaza amma duk da haka dai kai wato ka riƙe Allah ni ne ke zuciyarka ka ga wannan wanda ya yi mini wannan alheri wanda ya yi mini alheri na zo duniya na samu ko da minti ɗaya na yin shi ibada wannan ba zai sa ni wuta ba wannan shi ne ka rika zuciyarka ba wai a faɗi haka saboda ba a yi ta'ayi abin nan tawakuli ba wato kar a yi haka saboda amincin makircin Allah a kada ka aminci makircin Allah ka yarda dai Allah ubangi yana da iko amma yana da rahama da yawa rahama da yawa da yawa da yawa kuma tunda bai manta da kai ba lokacin halitta to in sha Allah cikin halin matsi ma ba zai manta da kai ba to shi ne manzo Allah kullum yana masahabansa wa'azin cewa su kyautata zatonsu da Allah ubangiji madaukakin sarki kada wato su ɗauki Allah ɗin maƙi ne a'a Allah masoyi ne wallahu ya menene أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم to ka gani kuma kissar wancan mutum wanda shi ba abin da an sani na laifi bai yi ba a duniya ba abin da bai yi ba to da lokacin da ajali ya zo masa ya kwanta ya hakikance cewa kwanciyar nan ba zai tashi daga gare ta ba sai yake ma 'ya'yansa duk ku taru yake musu kun ga 'ya'yana zama na cikin ku baban ku ne mai wato baban ku ne kuna girmama ni na girmama ku kun ga na yi muku laifi suna ce a'a to kuna so na muna so kuna bi na to idan na mutu dukan ku ku taru ku kone ni in zama toka sai ku yayyame ni a cikin iska in yaɗu a ƙasa domin ayyukan da na yi na san idan Allah ya kama ni to ba zai bar ni ba ni ko ina jin tsoron in fuskanci wato in fuskance shi da irin waɗannan abubuwan da na yi to shi ne da kiyama za ta tashi Allah uban kwanai an ba da labari kamar kiyama ta tashi da ya mutu ya an yar ya an kone shi an yi shi da shi yadda ya faɗa sai Allah ya ce ma itatuwa da iska kanta da ƙasa komai duk wanda ya samu wani abu na jikin wannan mutum ya ce kamar mutumin ne ya tashi zam ya tsaya sai mala'iku suka kawo shi gaban ubangijinsa ya ce masa wane ya ce na'am ka san ni na san ka ubangiji to wannan abin da ka yi wa kanka me yasa ka yi ya ce ubangiji wallahi tsoronka da kunyar in sadu da kai cewa wayannan laifuka duk na yi su saboda ganin girmanka ne na ce in an kone ni wata kilin buya in zama babu ya fi in ga in sadu in ga in fuskance ka da irin waɗannan abubuwa miyagu da na aikata sai Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya ce na gafarta maka ka je ka shiga aljanna saboda me saboda kaga wannan kyakkyawan zato ne da al'aƙida ne cewa Allah na ganin waɗannan abubuwa duka ya yarda cewa Allah yana gani Allah kuma ya kiyaye su ya tara su ya ajiye masa zai tambaye shi kan duk wannan imani ne ba saboda haka Allah ya saka masa bayan ya kone kansa a duniya ba zai hada masa azaba biyu ba ya ce to shi kenan ya je shiga aljanna to kyautata zato da Allah abu ne muhimmi ga musulmi
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم shin waɗannan kafirai da suke maka jayayya ya muhammadu afalam yasiru fil awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu allazina kanu min qablihim shin ba su yi zirga zirga cikin ƙasa ba su yi tafiye tafiye cikin ƙasa su ga irin abin da ya sami waɗanda suka riga su wanzuwa a cikin duniya zama a cikin duniya abin da ya same su ya aƙibar su ta kasance wato aƙibar waɗanda suka riga su in ta kasance kanu a shadda minhum kowa sun fi su iko sun fi su dama sun fi su ƙarfi sun fi su komai da komai da wadata da ƙasaita da isa da ji da kai wayannan waɗanda sun riga su sun fi su kuma sun fi su barin alamomin ƙasaita a inda suka zauna a ƙasa a bayan ƙasa dukansu duk da wannan kasaita da isa fa'akadahumullahu bi zunubi Allah ya halakar da su saboda laifuffan da suka yi na karyata annabawa da manzanni fa'akadahumullahu Allah ya kama su ya azabta su ya halakar da su bi zunubi saboda laifuffan su suka aikata
وما كان لهم من الله من واق ba su da kuma wani mai wanda mai karɓar su mai wato mai hana su daga Allah ma'ana dai ba wanda zai hana su daga azabar Allah ba wanda mai tare musu azabar Allah duk abin da Allah yana so sai ya yi musu
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله abin da ya sa wannan abu ya same su saboda su ma sun kasance manzanninsu da annabawansu suna, suna zo musu da ba'ani bayyanannu na Allah tabaraka wa ta'ala wato kalmomin Allah waɗanda aka haɗa su da mu'jiza sun zo musu fakafaru amma duk da haka sun kafirce sun ƙi su bi su fa aka Allah sai Allah ya kama su ya halakar da su
إنه قوي شديد العقاب Allah Ubangiji maɗaukacin sarki kuwa ƙawiyun wato yana da iko shadidul iqabi yana da iko mutuka sannan kuma yana da tsananin hukuma ko azaba ga mutumin da ya bigire mishi.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Allah yana ba manzonsa sallallahu alaihi wa sallama labarai ababai abubuwan da za su kwantar masa da hankali wa laqad arsalna Musa bi ayatina haqiqa mun aiko Musa alaihi salam da Fir'auna da jama'arsa bi ayatina da ayoyin mu bayyanannu ayoyin mu abun karantawa da ayoyin mu abun gani wa sultanin mubin kuma da hujja da burhani da mu'jiza bayyananna ko kuma bayyananniya a- ya- Musa ya zo- ya zo musu da wannan ya aiko shi ga suwa إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب izuwa wa Allah ya aiko Musa izuwa Fir'auna Fir'auna sarkin Qibta na Masar wa Hamana kuma ya aiko shi ga babban wazirin shi mutumin asalinsa mutumin Turkiya ne kuma injiniya ne kuma yana ya zama wato a, minista a majalisar Fir'auna wa Qaruna kuma ma- wato shine rikakken wato mawadaci ba- mai arziki wato mm, babu irin shi a- a zamanin shi Allah ya aiko shi ya aiko Musa zuwa ga waɗannan Fir'auna saboda da'awarsa uluhiyya Hamana saboda rashin ɓoye gaskiya Harun saboda inkarin wato abinda abinda Allah ya sanar da ya inkarinsa ya kuma ya yi ƙoƙarin ya rushe sayyidina Musa alaihi salam saboda wadatarsa faƙalu dukansu ra'ayinsu ya zo ɗaya ko da shi kowanne kafircin shi wani iri ne daban faƙalu sahirun kazzab suka ce ai musa nan wato abin da ne mai sihiri ne wato madamfari ne kazzab makaryaci ne yana damfara yana ƙarya don ya jawo hankulan mutane su bi shi shi ne buƙatarsa shi yasa ya zo mana da wannan abin da ya nuna mana duka
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
فلما جاءهم بالحق لوكتين دا يعني يزو موسى دا غسكيا من عندنا دا غريمو قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم sai fir'auna karo na biyu dacen lokacin da bokaye sun nuna masa cewa za a haifi wani yaro wato karami zai yiwu ya zama daga cikin wato isra'ilawa ne mulkinka zai gushe saboda wato haifan wannan yaro a lokacin ma ya shar'anta doka a ƙasarsa cewa a karkashe duk ɗan- yaron da za a haifa in namiji ne a kashe shi in yarinya kuma a barta saboda ta zama baiwa gare su haka ana ta kashewa ana ta kashewa wannan kafin a haife musa to daga haife shi kuma lamarin shi ya bayyana har ya girma har ya yi da ya je ya yi hijira zuwa wurin su shu'aibu ya dawo Ah, musa alayhi salam bayan ya girma kuma an ba da umarni a karkashe 'ya'yan wato kiftawa abin isra'ilawa saboda kar musa ya samu mabiya masu yawa ya koma yaƙi mutanen ƙasa saboda haka wannan bala'in kisa ya samu bani isra'ila ka- kashi wato karo biyu kafin a haifi musa da kuma wato bayan shi musa ɗin ya zo Mhm.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم da ya zo musu da gaskiya daga wurin Allah Ubangiji maɗaukakin sarki sai fir'auna ya ce ku kashe ‘ya'yan banu Isra'ila waɗa- ‘ya'yan waɗanda sun yi imani tare da Musa ‘ya'yan su ku karkashe su wasu hanyoyin nisa'an kuma in sun haifi mata kuwa ku bar su don su yi muku aiki a gidaje وما كيد الكافرين إلا في ضلال amma dama kaidi ko kuma makircin kafirai duka zai tafi a banza babu abin da zai tabbata don abin da dai kafirai ne suka shirya to rushashe ne kuma ba ba zai cuci mumini ba balle mutum annabi manzo kamar musa
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم
وقال فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه برني كبرني جماعة كبرني إن كشي واتو موسى النام bari ya roƙi ubangijinsa da yake faɗan nan ya karɓe shi daga hannuna walyadu rabba ya roƙi ubangijinsa wanda yake faɗa ɗin nan saboda ya karɓe shi daga hannuna in zai iya إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وأن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد duka karatu ne daga sabiya to ya ce inni an nan fir'aun ya zama mai wa'azi inni akhafu an yubaddila dinakum ina jin tsoro fa ya bata ya canza muku addini kun ga za- jama'a ga kasar mu ga nil namu ga ga abin da muna cikin ni'imomi to wannan duk addini mu ne sa addinin a bauta mishi din nan yace to inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi fasad kuma ya da barna a ƙasa wato kula da environment yana daga cikin abubuwan da dukkan annabawa sun yi maganar su a can ubangiji yana ce inna ma jaza'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada to can ma kaga ya kawo batun cewa waɗanda suna yaƙar ubangiji maɗaukakin sarki ta hanyar yaƙar da wato bayansa su waɗannan da kuma suna yaɗa ɓarna a ƙasa yaɗa ɓarna a ƙasa ɗin nan inda kashe-kashe ne sace-sace ne yaɗa magungunan banza ne sharri da duk wannan sunan shi wato yaɗa ɓarna shirya wa mutane abin da zai kashe su shirya wa mutane abin da zai ɓata addinin su shirya wa mutane abin da zai tafiyar da hankalin su shirya da shirya wa mutane abin da zai yake nasabar su shirya wa mutane abin da zai wato zai saurantar da dukiyoyin su duk wayannan suna daga cikin barna wayanda Allah ubangiji ba zai yafe su ba kuma ya haramta su da a taba su addini ba za a taba shi ba rai ba za a taba ta ba haka nan kuma abin da ya rassanta ga rai kamar gababu ba za a taba su ba hankali ba za a taba shi ba haka nan kuma nasaba ba za a ɓata nasaba ta hanyar yada zina a duniya ba saboda haka an ce a yi aure to haka nan kuma eh, dukiya na mutane a san- a ɓata shi a lalatar da shi a halakar da shi a banza ko a kwace duk allah ba zai yarda ba sa'an nan kuma inda allah shirya zamaninka da wurinka da kake zama a ciki wayannan abu biyu Allah ya haɗa su ba za su rabu ba muddin kana da rai kana da lokaci wato shine zamani kana da kuma bigire wurin da kana zaune da waɗannan kuma duk abin da zai taɓa su ana ce masa fasadun ana ce ɓarna ne sunan shi ɓarna ne shi ma Allah ya haramta shi ne batun environment da muka faɗa alkulliyatul khams su ne dai wato an haɗa kula da addini kula da rai kula da hankali kula da nasaba kula da dukiya to environment kuma shine kula da ƙasa kula da inda kake rayuwa wato saboda haka mutum ko menene ka- wato ka ka ka- ka rike shi daidai amma dai in kana yin abin da zai ɓadda mutane ko ka shar'anta musu bid'a ko kuma ka sa su wani abu wanda yake addini bai karba ba bai yarda da shi ba to yana da cikin barna ko Allah ya baka dukiya sai ka salwantar da wannan dukiya kan ɓadda mutane ko kuma ya baka iko ka yi amfani da ita wajen ɓadda mutane ko ya baka ilimi ka yi amfani da wannan ilimi saboda ka ɓadda mutane da waɗannan abubuwa duka sunansu barna a cikin ƙasa kuma suna nan cikin abin da ake ce masa ɓata environment na mutane allah ubangiji ko ba zai yarda ba mutumin nan daidai da mutumin da ya bata addini ko ya bata ya ya halakar da rayuka ya bata addini ya ya bata hankula ya bata nasaba ya bata dukiya Allah ya shi mu وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب to shi mu'minu al fir'auna da yaji fir'auna yace shi mu'minu al fir'auna mutum ne daga bibbawa ne amma ya musulunta a tsakaninsa da Allah tsakanin da Musa a koye da da Harun da abunan da sayyidina Harun sai ya zo wurin fir'auna da lokacin da shi fir'auna ya ce zaruni abdul musa wa yadu rabba sai ya zo ya same shi ya ce masa ka gani wani abu da ake faɗa ya kamata wasu in su yi magana abin ba zai yi kyau ba ba zai yi kyau ba gare su amma ni da yake jikina jikinka da raina ranka ba na so wani abu ya taɓa ka ko ya taɓa mutane ka wannan abin da mutumin ne yake faɗa wato musa ya zama gaskiya to kaga duk abin da za ku yi masa ba za ku kai ba za ku iya ku yi ba kuma duk abin da ke ga muku zai same ku in kuma ya zama ba ba ba, ba annabi ne ba yana bin sa ƙarya ne yake faɗa kamar yadda kuke faɗa damfara ne yake yi to ai ba damfari dama yana faɗin abubuwan bai samu abun ba tafiya sai musa ma in yayi yayi abun bai ruba tafiya zai yi saboda kar ka ɓata hannayenka da jinin shi a ce kai ka kashe shi yanzu in ka kashe shi ma mutane suna ce ai lalle ya fi ku gaskiya shi yasa sun ga gaskiyarsa ne kun ji tsoro sai kuka kashe shi amma in kun bar shi ya zauna yana ta abubuwansa bai same ku ba aha to shi kenan wannan har wani abu ya zo masa daga Allah to kaga ba laifin ku bane to a nan fir'auna har ma ya nuna cewa shi yana sukar ba ya so addinin su ya canza ba ya so a canza addini ba ya so kuma a yada barna a ƙasa ko ba haka ba ba sa so musa ya bayyana barna a ƙasar fir'auna alhali ko babban mabarnaci wanda ya canza fitrar allah da addini shi ai fir'auna ne tunda قاعدة شيء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما هكذا فأي فرعون شيء يتنزى كومي لكومي أما ضد هكذا الله لا نهدي موسى كما يتيجى بدأ أبوه يناشي وقال موسى إني عذت لربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ياتي موسى ياتي إني عذت لربي وربكم ناني سري دا أبنجينا kuma Ubangijinku, na nemi tsari daga Allah daga dukkan wani mutakabbiri fajiri, la yu'minu bi yawmil hisab baya imani da lahira irin fir'auna. To dukansu na nemi Allah tsare ni daga sharrin su, ba abin da zai same ni ya gaya ma 'yan uwansa Haruna da sauransu.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون wani mutum mumini daga cikin jama'ar fir'auna shine wanda muka gabatar da maganar shi ya ce ya imanau yana koya imanin shi ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah za ku kashe mutum don yace kurum Allah ubangiji na to ku ina ruwanku ai Allah yake Allah ne ubangijin sa to ya zauna da ubangijin sa mana ko me yasa za ku za ku yi kokarin kashe shi ataqtuluna rajulan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم ما يزومكم da ayoyi bayyanannu hujjoji bayyanannu mu'jizoji daga ubangijinku to kuma ba ku yarda ba ku bar shi mana shi ya zauna ya yi abubuwan sannan duk ya yi ya yi shi ma kulle-kullensa har ya tafi ko kuma ku zauna cikin mulkin ku in zai yiwu idan zai yiwu amma me yasa za a ɗauki alhakinsa alhakinsa kashe shi
وإن يك كاذبا فعليه كذبه in kuma makaryaci ne kun ga laifin karyen shi kan shi zai koma wannan damfaran da yake kan shi zai koma in dai makaryaci ne ba abin da zai same ku shi kuma bala'in wato rashin yarda da raini daga mutane ma zai ishe shi
وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم amma fa in ya ku sadiqan in ya kasance annabi ne manzo ne mai gaskiya daga Allah ne fa yusikum ba'dhu alladhi ya'idukum wani daga cikin abin da yana muku gargadi da shi yana tsoratar da ku da shi nan wani daga cikin wannan abun zai same ku ko shakka babu to lokacin da irin wannan ta same ku kuwa babu mafaka إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Allah Ubangiji bai shirya da fir'auna da irin waɗannan wato abubuwa ba da wa'azin wannan bawan albawan Allah mumini din nan wa'azin shi bai amfane shi ba dama wa'azi da shiriyar Allah ba ta saman ba ta ba ta ba ta faduwa a zuciyar mutumin da yake musrifi mai ƙetare iyakokin Allah kazzab makaryaci wanda yake yana shirya abin da ya dama ya faɗa yana halittar abin da yake faɗa to dama irin waɗannan mutane ba za su shiru ba haka fir'auna bai amfana da abin da wannan muminu ali fir'auna ɗin da ya gaya masa ko musa da ya nuna masa ba يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء
tambayi abdullahi bin amr bin as ya ji aka ce masa shin menene tsananin wato abu mai tsanani da ƙurashawa suka yi a fili kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wata rana ƙurashawa suna zaune a fadar ka'aba a wannan saha na ka'aba shi annabi kuma ya zo ka'aba ya fara sallah yana ta sallah yana ta sallah sai ibn abi mu'ayyid ya zo sai ya je wurin annabi sai cire rawani su kuma kuma rigar shi dai ko rawani shi ya wato ya kewaye shi ga wuyan annabi ya ja kamar ya kashe ƙurai shaka suna tafi suna dariya suna ci wannan tukun sai yana abokan as-siddiq ya zo yana ce musu ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah kuma yana kuka sai yana abokan siddiq ya karbe shi daga hannayensu ya ce wannan matsayi ba abin da ya bakanta mana rai ya tsoratar da mu daga ƙurashawa kamar sa domin da duk abubuwan da suke faɗa da nesa da su taɓa annabi ko su fara to sharri ko in an fara irin wannan kaɗan kaɗan sai ya yi kai babba irin wannan sai ta kai ga kashi wato kisa saboda haka hankalin mu ya tashi
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قوم يا قوم تانينا لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض كوني ما أبوتا ملكي كنا دولة كنا قسم كمكم kuma kasar nan ba karamin kasa ba ne kasar masar wanda ta shahara dukkan duniya wannan shi ne mulkinku mulkinku da ya shahara dukkan duniya kuma duk duniya ta san ku kun bayyana faman to in kun ka in in in kuna da wannan faman yansuruna min ba'si llahi ja'ana to idan kun taba wannan bawan Allah wato wannan shi Musa idan kun taba shi sai Allah ya fusata wato ya saukar muku ya saukar mana da azaba wato idan azabar Allah ta zai ke mana ko azabarsa ko ukubarsa ta zo mana to wane ne zai karɓe mu wane ne zai tare mana wannan azaba wane ne zai taimake mu har mu kubuta mu kubuta mu kubuta daga wannan azaba babu
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى فرعون يا هوكا واتو رأينسا yace ni dai ba na nuna muku sai abin da na gani wato ba na gaya muku sai abin da hankali na ya bani shi ne abin da nake gaya muku nan ra'ayi dai nawa ne babu wani wanda yana da ra'ayi mai ra'ayi a nan ƙasa sai ni وما أهديكم إلا سبيل الرشاد sai ce wato ba na shiryar da ku sai tafarki wato tafarkin shirya wato tafarki madaidaci ba na shiryar da ku wani abun bata
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب to kun gani wannan ya faɗi kalma a majalisar fir'auna saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa wato afdalul jihadi kalimatu haqqin ko kalimatu adlin inda sultanin jahil kalmar gaskiya ko kuma kalmar adalci ka faɗe ta a gaban sarki azzalimi kamar fir'auna to babu jihadin da ya fi haka haka nan kuma har a wannan zamani ma ai haka a gaban sarki azzalimi ka faɗi gaskiya to kana da wato abin da tana da lada daidai akwai wani hadisi wanda ya zo sayin na abin da owa ibn zubair ya ce na ce wa abdullahi bin amir bin as wato hadisin da ɗazu na na yi ishararsa أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لابار ما وما في مون أبو المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة وكما نمز أن صلى الله عليه وسلم إن سلى في الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط سي عقبة بن أبي معيط يازو فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وين النبي صلى الله عليه وسلم لك فدسا ولو ثوب في عنقه ساكي ويوي النبي الذي دنسا ويا النبي أكي ويتمي دنس كنسا فخنقه يمشي ابن أبي معين فخنقه يا سلي واتا كام ويا سلشي hankan shadidan kamu mai ƙarfi sosai har ya yanke masa lumfashi fa abbala abubakar radiyallahu anhu muna cikin wannan sai ga abubakar ya zo fa aka da bimankin ya kama ya kama wuyansa shi kuma da kuma kafadarsa ya jefa shi can daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kira ce ina mai ce musu a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum min bayyinatin min rabbikum yana karrara wannan aya kuma wata riwaya hawayensa kuma suna suna suna zuba to wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai abin nan ba bai bai bai saboda wuya bai bar addini sa ba kuma ya zo daga cikin daga hadisin Amr ibn As wata rana an tambaye shi menene mafi abin da ka gani Quraysha suka samu daga zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam na cuta sai yace wata rana ya zo ya wuce ta wurin su wato wata rana yana wucewa kusa da su sai suka ce masa أنت تنهانا أن أن نعبد ما يعبد آباؤنا كي كتايا ما يتبين أن كتايا كي كان هنا مو بوتا ما بين إيا يمد كتايا مسنا بوتا قال أنا ذلك يتي كل يتي مسيريني إن هناكم فقاموا إلي سكتاش دكان سكبايا فأخذوا بمجامع سياج سوري كذي دس وانا يناجا وانا يناجا فرأيت أبا بكر muhtabirahu na yana rike da shi yana karɓar shi daga hannayensu min wara'ihi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sihu bi ala sautihi wa inna aynayhi la tasilani wa yana ta daga murya kuma yana kuka yana ce ya qaum أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ta kashe mutumin da don yake muku Allah Ubangiji na ne hakika ko ya zo muku da ayoyi bayanannu daga Ubangijin ku yana nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya ya kamanta abin da ya faru akan annabi daidai da abin da ya faru akan Musa alaihi salam sai sayyidina Abubakar yayi ya buga misali da wannan to Allah ya kiyaye mu to a bisa gaskiya dai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa sun sha wahala saboda haka mu musulmi kamata yi komai ma mu sani mu san dai wato addini nan ba da sauƙi ne za ka tsare shi ka rike shi ba saboda haka dole ka yarda cewa za ka shiga fitina Allah ya
dogon hadisi yan uwa suna neman maulana ya yi ƙarin bayani a kan shi
wannan hadisi o anna a'ma ribo hadisu la'ma wanda abunan abu dawud da nasa'i suka rawaito shi ko na'am Mhm. wato ya zo a cikin wato hadisi a cikin abu dawuda da kuma nasa'i da sauransu cewa da kai wani makafo a madina yana da wata baiwa ta haifar mishi da 'ya'ya guda biyu masu kyau gaske amma al'adanta kullum sai ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine wirdinta kullum wirdinta ta tashi ta zauna ta zagi annabi yadda take so ba abinda za ta bari ni wannan mai gidanta kuma mamallakinta ya hana ta ba za ta hannu ba ya hana ta ba za ta hannu ba ya yi mata tsawa ba za ta wa'azantu ba yana kore ta daga wannan abu kar ta yi ba za ta yarda ba to قال فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ولدري ويزو واتشكين ولدري ta tashi kurum sai ta zauna tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam tana ambaton shi da sunan shi da zazzage shi da abinda ta sani da abinda bata sani ba mutumin nan sai tashi ya dauki miwal miwal dai wato takobi ne ba takobi ba ƙarami amma yana da kaifi sosai ana ɓoye shi a cikin tufafi in an je taro in wani abu ya faru sai mutum ya zare ya yi faɗa da shi sai ya cire wannan takobin shi ƙarami ya ajiye shi a cikinta ya matsa har wani ya amfani har ya tsage cikin wani yaro ma da a cikin ya fita ya fada tsakanin kafafunta ita kuma ta mutu فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم duk gurin jini ya ya ya ya ya bata shi da gari ya waye labari ya yaɗu baiwa ba yahudiya na wane wato wani ya kashe ta ta mutu ba zaci wannan makafo zai iya kashe ta ba to ana bincike ana bincike an tara mutane manzo Allah ya ce unshidu Allah rajulan fa'ala ma fa'ala li alayhi li alayhi haqqun illa qam ina ina neman cikin ku duk mutumin da ya aikata wannan abu in ya san ina da haƙƙi a kansa kai tashi sai to ana cikin wannan faƙaman a'ma ya takhatta riqaban nasi to kafin isar amma din akwai abin da ya faru a majalisar aka je aka kama wani mutum aka kawo ce shi ne yana kashe irin waɗannan mutane shi wannan shi ya kashe ta mutumin nan ya yi ya yi ya ce ba ni ba bai mai amfani ba sai ce Allah ne ya kaddara shi kenan a kashe ya yi shiru sai annabi ya ce to a gabatar da shi a ji shi kuma maganarsa aka kama shi aka kawo shi gaban annabi ya ce to shi yana ji a kashe shi sai wannan makaho ya tashi yana dadadadadad an kama shi ya zo ya tsaya gaban annabi sallallahu alaihi yana ji a dakata a dakata ya ce masa har ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ana sahibuha wannan baiwa tawa ce كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأدرها فلا تنتهي ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين يا مزا الله ni ne wato mai mamallakinta al'adar ta zage ka ta faɗi a kanka abin da shi yake akwai kuɗa abin da babu ba kuma kullum tana keta irminka in hana ta ba za ta hannu ba in tsawatar mata ba za ta karbi wato ba za ta yi amfani da wannan tsawar ba kuma na haifi yara guda biyu kamar la'ali wato kyawunsu wa kanat bi rafiqa kuma tana mun amfani sosai duk abin da nake so tana mun tana da biyayya sosai gare ni to jiya da dare muna zaune kurum sai ta tashi fa ta fara zagin ka tana ta zagin ka tana ta keta irnin ka hankali na tashi tunda duk abu dabaru na bata amfana da su ba sai na ɗauki miwal nawa na fada a kanta na kashe na sage cikin da na kashe ta kuma da uka ta shiga cikin ta ma na kwanta a kan na danne sosai saboda karta ta shi har ta na san ran da ta fita to na tashi na farka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ala shahadu yana ga jama'a ala shahadu anna damaha hadabu ku ba da shaida dukan ku ku shaida jininta hadaru ne domin mai ita yahudiya ce kuma ya musulmi ne ya mallake ta ta zama ba ta cikin masu ad waɗanda suna da zimma a na yahudawa da suke zaune a madina ta fita daga cikinsu tunda ta zama tana daga cikin wato a hannun musulmi take to duk mutumin da ko musulmi ne ko kafiri ne in ya zagi wani annabi hukuncin shi kisa in musulmi ne zagin annabi ya zama ridda gare shi idan kuma ba musulmi ba yana da alkawari to kaga zagin annabi karya alkawarin ne gare shi saboda haka kashe shi za a yi saboda haka ita wannan manzon Allah ma zubar da jininta kamar ruwa zuba ba komai ba ba wani bincike a kanta jininta ya tafi a banza ba ta da haƙƙin rayuwa tunda ya yi haka wannan rabi ba ya yi saboda wai tana zagin sa bane a hukuncin Allah ne haka yake ya bayyana kuma ya zauna a cikin mazhabobi guda fudun nan duka wato ana abin nan hukuncin su duka ne wanda ya yi ridda wanda ya zagi annabi ya yi ridda wanda ya yi ridda kuwa za a kira shi ya tuba in bai tuba za a kashe shi to ita wannan shi ai ya ce masa tattu ya ce mata tattu ba ta bar zagin annabi ta bar zagin annabi duka bai yi amfani ba saboda haka ya kashe ta saboda haka jininta ya zama hadrun abu hanifa ne kaɗai yana ce idan wato mutum yana daga cikin masu ahadi wato masu zimma in ya zagi annabi ba za a kashe shi ba saboda mai saboda addinin shi a, shi- saboda a cikin addinin shi haka din ba laifi ba ne To amma sauran limamai guda hudu duk sun ce a'a wato sauran uku sun ce a'a zagin annabawa wato ridda ne ko musulmi ko kafiri in yayi mutum yana da yana da zimma ba shi da zimma duk ba abun damuwa wanda kashe shi za a yi in daga ci ahlul zimmati ne ya karya zimma in yana daga cikin ahlul adi ne ya farko ya warware adu bambanci tsakanin mai ado da zimma mai zimma dai akwai alkawari tsakanin shi na zumunci tsakaninsa da musulmi ya zauna a kasar musulmi ya rayu a cikin kasar mai ado kuma ya zo ne ko zai sai da wani abu ko zai sayi wani abu wata ɗaya wata biyu zai koma garinsa da an ba shi ad ya zauna kafin ya tafi din ba za a yi masa komai ba to kowannen su da in ya zagi annaba kashe shi za a yi musulmi mai salloli guda biyar mai azumi shi ma dai in ya zagi annabawa ko annabi to ya ya yi ridda ya kafirta kashe shi za a yi saboda haka wannan abin da ya faru gaskiya ne kuma hadisin ba shi da laifi Allah saka na da Amin.
Eh, wannan tambayar sa qira'atul qur'ani bin nazari fi salati ne yake nabi ko ko to karatu nazari fi kitab to yana tambaya wai a sallah a- a karatun qur'ani cikin wato da da kallo kamar yadda dai kasashen asia da yawa mutane suna yi su dauki alqur'ani suna karatu suna sallah to wannan ba a hana ba amma akwai karhanci a ciki saboda wato zai shagaltar da mutum da tsaye da sallansa yadda ya kamata saboda haka ba ma nasiha akan mutum maimakon haka yi kokari ya karanta ko da aya goma ya dinga maimaita su ya fi masa Aha.
to tambaya ta uku shi falga ta wannan qur'ani da yake cikin na'ura Mm.
da kuma qur'ani mai takarda haka Mm.
sharuɗan su daidai suke Daban-daban.
sai sai tsarki da alwala kuma mutum zai yi amfani da shi A'a hukuncin ƙur'ani wanda yana cikin na'ura hukuncin alƙur'ani da aka sa shi cikin buhu ko cikin wani abu a ɗinke akwai kayayyaki kuma tare da shi wannan mace ba tsarki ko mutum ba tsarki yana iya ɗauka wato kayan nan ƙur'ani ko bittaba'i ne yana ɗauka shi ya kai shi wani wuri an gane ko to amma kaga ƙur'ani na wara ba za a taɓa shi ba sai mutum yana da tsarki saboda haka akwai bambanci tsakanin wannan da wannan allah ke yi Tambayar sun ƙare.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا
آمين سبحان ربك
آمين آمين.